الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم ووالاهم إلى يوم التنادي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkamu da arzikin halara wannan majalisi da muke karatun alkur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata majalisin da yake wannan masallaci na juma'a na tunawa da ashek abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan anguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na hudu ga watan ramadan hijira alif da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan Februari watan biyu miladiya shekara 2026 muna karatu a cikin suratul hijir a jiya mun yi karatu zuwa a cikin aya ta tara insha Allah da yardar Allah yau za mu tashi daga aya ta goma zuwa yadda Allah maɗaukakin sarki ya ya ba mu iko gabanin nan akwai 'yan takardu wanda galibinsu na ga neman addu'o'i ne wata baiwar Allah ta kawo sadakar alkur'ani tana neman addu'a a wajen malam da sauran musulmai to ubangijin Allah shiga cikin lamarinta Allah biya mata bukatun ta ya kawo mata komai da sauki ya saka mata da alkhairi sai dai ban ga alkur'anin ba kuma na an kawo ko to to sun ce an kawo haka ci gaba da addu'a wannan yace da fatan an sha ruwan lafiya Allah ya sa haka Allah ya sa karɓaɓɓe muka yi amin yana neman taimakon addu'a a barayi ne suka shiga gidansa suka masa sata har da kayan mutane da kudaden mutane ubangiji Allah ya mayar da alkhairi ubangiji Allah ya fudda kai kunya Allah ya baka hanyar warwarewa ya mayar maka da mafi alkhairi su kuma Allah madaukakin sarki ya shirye su Allah ya hana su amfana da abin da suka sata wannan kuma yana cewa a malam dan Allah ina son ƴan uwa su sani addu'a yace yana fama da ciwon kafa to ubangiji Allah ya baka lafiya Allah ya sauwake maka Allah ya yaye maka ya sa kafara ne ya sa zakar jiki ne wannan yana neman shi ma addu'a a wajen ƴan uwa musulmai bisa ‘ya'yansa mata guda biyu da Allah ya ba su miji na gari da ɗansa namiji Allah ya ba shi abin yi mai albarka da kuma mata ta gari. To Allah ya amshi addu'a, Allah ya ba su mazaje na gari shi kuma ɗanka Allah ya ba shi aiki na gari da sana'a wacce take mai albarka. Wannan kuma yake cewa shin ya halatta yin addu'a da Hausa a cikin sallar farilla da nafila? Akwai saɓani tsakanin malamai dangane da yin addu'a da wani yare ba larabci ba a cikin sallah. amma zance mai inganci ga wanda shi ba zai iya larabci ba to ya halatta ya yi addu'a da yaren da ya fi ƙwarewa ko da kuwa a cikin sallah ne a asirce tsakaninsa da ubangijinsa domin maganarsa addu'arsa a cikin sallah ganawa ce yake da ubangijinsa to ganawa da ubangijinsa kuma ya sha bamban da a ce magana yake da wani ta daban da haka hukuncin wannan addu'a tasa da wannan yare da yake yi hukunci irin na wanda zai da larabci duka ganawa ce da Allah tunda an ba da izinin a yi addu'a a cikin sallah to wanda ba shi da ikon yayi da wani yare a yayi da larabci sai da yaren da ya fi ƙwarewa to abin da ya fi dacewa ma an za ka roƙi Allah ka roƙi Allah da yaren da ka fi ƙwarewa saboda cikin roƙon Allah akwai fadanci akwai zugawa da girmamawa da kadaitawa da duk wani dangin wato abinan hanyar maula to kaga ya kamata ka yi kalmomi da yaren da ka fi ƙwarewa saboda ka faɗi abin da ya dace sannan shi kansa cikin roƙon abin da za ka roƙa ɗin saboda ka samu dabti ka kiyaye harshenka wajen ladabin yadda za ka yi wa Allah magana to ka yi amfani da yaren da ka fi ƙwarewa to wannan shi zai fi maka akan ka je ka kana kwaɓa wa Allah madaukakin sarki wasu maganganu in kuwa ba haka ba to ka haddace addu'o'in da aka samu daga magabata na larabci dukkan bukatunka suna ciki addu'o'in da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga sahabbai daga magabata wanda an rubuta su al-Imam Nawawi cikin al-Azkar kamar wannan al-Qahtani cikin Hisnul Muslim ka haddace ire-iren waɗannan addu'o'in za ka ga cewa duk bukatun naka dai ba sa fita daga cikin irin waɗannan addu'o'in sai ka rika karantawa za ta kaice babu laifi don mutum ya yi da yaren da ya fi iyawa Allah subhanahu wata'ala shi ya saukar da kowane yare wa allama adam al'asma a kullaha sun ma'arada hama alal mala'ikati faƙala an bi uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim dukkanin yaruka Allah madaukakin sarki ya saukar ya karantar da annabi Adam da haka kowane yare Allah yana ji domin kayansa ne shi ya halitta shi ya saukar da shi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu mun karanta wannan bara a suratul ibrahim Allah madaka sarki yace ba wani manzo da muka aike shi sai da harshen mutanansa dan ya musu bayani sannan yace falalar qiyamul laili a takaice muna so mu ji daga bakin malam to ala ayi halin la'adari ban san me zan ce maka ba da tambaya kawai kai kace ranar kiyamul laila ba kace kana so ka ji daga baki na har ka faɗi suna na har kai wani wani kirari wannan ya sa gaskiya zuciyata ta mutu ba zan iya ka bari wata dama in ta zo insha Allah ta'ala sai ai magana akai insha Allah ta'ala in za a yi tambaya kawai a yi tambaya kar a zuga ni in an zuga ni sai ba zan iya ba eh neman shawarar yadda ake faɗa wa iyaye gaskiya ba tare da ransu ya so su ba. To, ai mai faɗa gaskiya kuwa, mai faɗa gaskiya kuwa yana tare da yana tare da irin wannan rigima. A ce rai ba zai so so ba ta taso ba. Yawwa. ita gaskiya dole a faɗe ta komai ɗacinta kaga yadda annabi ibrahim ya ta ɗauki ba daɗi da da ‘yan uwansa da al'ummarsa ciki har da mahaifinsa ya yi ta fama kuma duk wani salo da zai bi na girmamawa na girmamawa da kalallamewa ba irin wanda bai yi wa babansa ba amma baban ya ce zai jefe shi kuma da baban aka haɗa baki aka haɗa gumagumai na itatuwa aka jefa shi don a ƙone shi gaba a babbake shi kowa ma ya huta duka a dalilin gaskiya wannan yana nuna maka cewa ita gaskiya ɗaci gare ta wanda za ka gaya masa sai Allah maɗaukakin sarki ya kintsa masa taufiki a zuciyarsa sai ya karɓa dabaraka da wayanka ba sa sa a karɓi gaskiyarka sai dai kawai sanadi ne ka yi maganganu irin wanda za a iya fahimtar ka don ya zama sanadi amma karɓan taufiki ne daga Allah da Allah ya aiki annabi Musa da Harun zuwa Fir'auna ya ce faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya tazakaru au yaksha gaya masa magana mai tafshi mai sauƙi zai faɗaka kuma tsoro ya zo masa amma duk da haka da suka je sun yi ƙoƙarin kalaman irin wadda za a fahimta ɗin sun yi ƙoƙarin tafsasa magana ɗin amma duk da haka annabi musa a duk da haka fir'auna sai ya zara hauka sai zara hauka yana cewa kai wa yaushe ma ka bar cikinmu ba nan ƙarami kake a cikinmu ba kuma ka manta tsiyar da ka aikata ka tashi kamar garin nan haka ya tashi a gaba don haka gaskiya ɗaci gare ta iyaye ma ana gaya musu gaskiya amma ka yi da kalmomi irin na wadda kake magana da iyaye kuma wani lokacin idan kana so a karɓi gaskiyarka to ka gino tun daga farko kar ya zama iyayenka kai mai taurin kai ne sun sun lissafa ka a cikin masu taurin kai marasa jin magana ko sun lissafa ka mai tsaurin ido to duk yanda kai ba za a karba ba ka gina rayuwarka su san ka su san ka mutumin kirki su san ka mai biyayya mai da'a mai sauraro to kai ma idan ka faɗa za su saurare ka amma ka zo ka ɗauki zafin kai ko zafin kan addini kana musu taurin kai kana musu zafin kai to ran da ka zo za ka faɗi gaskiyar ma to gaskiyar ta kama a cikin taurin kanka take a cikin zafin kanka take ba za a iya karɓa ba amma in ka gino abin tun farko to insha Allah in ka faɗa za a karɓa to babu wani abu a cikin jarrabawa za ka yi ka yi da lafuzza da kwantar da murya da sassaukar da sassaukar yare wanda za a iya fahimta insha Allah za su karɓa dan Allah yana son malam tare da sauran al'umma na wannan majalisi da su saka shi cikin addu'o'insu game da matsalar da ke tsakaninsu da mahaifinsu wajen shekaru biyar kenan amma har yanzu abin ya ƙi ƙarewa kullum sai wasu sabbin matsaloli ne suke tasowa tare da matsaloli daban-daban Allah ubangiji ya kawo ƙarshen wannan matsala. to gaskiya rigima tsakanin iyaye da 'ya'ya ko rigima tsakanin sarkuwa da sarkuwa matar ɗa da uwar mijinta ko rigima tsakanin 'yan uwa suna daga cikin rigimu masu wahala shani da warware sai kan ɗauki lokaci al'amari ne wanda yake mai hatsarin gaske kar kai fatar Allah ya haɗa ka rigima da iyayenka rigima ce mai wahala wani lokacin iyayen ne suke da matsala ba su da godiya ba su da yabo ba a musu gwaninta wani lokacin kuma ‘ya'yan shi ne yake da taurin kai shi yake da tsatsauran ra'ayi shi yake da rasar kunya shi ke da rashin hankali to bayan da baya faruwa to gano matsalolin da magance su idan har suka kai irin wannan yanayin yana da wahala to kai ta addu'a makwaciyar shi addu'a akwai irinsu da yawa akwai irinsu da yawa wadda suke da wannan famar wani da mahaifiya ne wani da mahaifi ne ubangiji allah ya yi muku Allah ya daidaita tsakaninku da iyayenku su kansu iyayen idan ana cikin wani matsala sun ba sa jin daɗi ba ma shaidan sai ya tsaya kikam a gidan ya ƙi yadda a shirya ɗan baya jin daɗi iyayen ba sa jin daɗi Allah ka kawo mana sauƙi Allah ya kiyaye Allah ya yi mu Allah ramma za mu tashi fadin Allah madaukakin sarki walaqad arsalna min qablika fi shiya'il awwalin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walaqad arsalna min qablika fi shiya'il awwalin wama ya'tihim min rasulin illa kana به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين وبنجي تعالى يتي ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وآتي وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين waɗannan ayoyi sun zo ne rarrashi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama saboda yanayin yadda kafaran ƙureshawa suka tasa shi suka ƙaryata shi suke masa izgili suna kuma jifansa da hauka. mun karanta da ku a baya har suna ƙalubalantarsa da ya zo musu da mala'ika idan da gaske ke to Allah subhanahu wata'ala ya ankarar da su cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan gaskiya yake da hankalinsa ba mahaukaci bane wannan azzikir din shine ya saukar daga gare shi kuma ya daukan makansa cewa zai kare wannan littafin idan suna ganin ba gaskiya bane ba to su sha mara na kalubalantar littafin sannan sai Allah ya dubi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai kwantar masa hankali sai ya ce wa laqad arsalna min qablika fi shiya'il awwalin hakika gabaninka mun aika gabaninka mun yi aika fi shiya'il awwalin ay fil umami sabiqa cikin al'ummomi da suka shuɗe cikin al'ummomin farko waɗanda suka gabace ka kafin ka mun yi aika su ma cikin su ay wa laqad arsalna min qablika rusulan fi shi'il awwali gabaninka mun aiki manzanni a cikin al'ummomi waɗanda suke na farko walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasula haƙiƙa cikin kowace al'umma mun aiki manzo in ji Allah wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma Allah ta'ala yace face mai wani mai gargadi wato ya keɓe a cikinta face akwai wani mai gargaɗi da ya keɓe a cikinta yake da'awa yake kira don haka kulma kuntu bid'an min ar-rusul kace ba ni ne farkon wanda aka ba aika ba an yi manzanni gabanin ka da yawa Allah ya ce wa ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un amma waɗannan al'ummomi babu wani manzo da yake zuwa musu illa kanu bihi yastahzi'un face sun kasance suna izgili da shi izgilanci kenan ba kanka aka fara ba babu wani manzo face an masa izgili to kaga wai mutuwar yawa kaka walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un Allah ya ce gabaninka an yi izgili da manzanni gabaninka an yi izgili wa manzanni abinda suke izgili na musibar da ke ciki ya ritsa da su ya hasratan alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un Allah ya ce ka duk kai can waɗannan bayi ba wani manzo da zai zo sai sun masa izgili su ba wani manzo da zai zo sai sun masa izgili to shine anan Allah yake gayawa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kowane manzo ma ya gamu da irin abin da ya gamu da shi haka na kwantar da hankali ne to tunda ba kai kadai bane kuma haka ake yi kar ka dauka cewa kai kadai ne aka washe ka kai ne baka dace ba kai ne baka sa'a ba haka tsarin yake haka al'amarin yake to aka ga wannan zai sa ka dan samu kwanciyar hankali ba wai kai ne baka iya ba ka daina tuhumar kanka kana zargin kanka an gane ko wannan shi ake cewa rarrashi wani lokacin idan baka san mai maka rarrashi ba ka rarrashi kanka in damuwa ta dame ka ka sanar cewa baka kaɗai ne mai damuwa ba in bakin ciki ya dame ka ka sanar ba kai kaɗai ne mai bakin ciki ba idan talauci ya dame ka ka yi wa kanka faɗa ba fa kai kaɗai ne mai talauci ba an gane ko in rashin lafiya ya dame ka ba ka da lafiya ka tuna fa ba kai kaɗai ne marar lafiya ba in ba ka da gida naka na kanka a haya kake ba kai kadai bane ba ka da abin hawa da kafa kake tafiya ba kai kadai bane duk abin da za ka tuna na damuwa ko matsala ta rayuwa da za ta tsaya maka a rai to ba kai kadai bane kuna nan dubbinnai a cikin wannan problem din kuma wani bisa wani a hakan din ma kai kafi wani dama dama ka fi wani dama-dama to sai ka tuna idan baka da lafiya ne to ka tuna akwai wata ni'ima da Allah ya maka idan baka da kuɗi ne ka tuna akwai wata ni'ima da Allah ya maka to duk abin da ka rasa akwai wanda ya rasa irinsa kuma mai yiwa ya fi ka dikkata sannan kuma akwai da yawa daga cikin ni'imomi da wato hankoronka akan wannan da ka rasa din ya sa ka manta waɗancan ni'imomi masu yawa da Allah maɗaukacin sarki ya yi maka don haka rarrashi ta hanyar ganin wasu ganin halin da wasu ke ciki wannan sunna ce ta Allah a cikin alkur'ani yana nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama halin da ƴan uwansa annabawa suka samu kansu a ciki domin ya lallashe shi shine wa ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un ba wani manzo da zai zo gare su yana kiransu zuwa ga su bauta wa Allah face sai sun dinga yi masa izgili su jefe shi mahaukaci ko su ce masa mawaƙi ko su ce a satirul awwalina ko kuma su ce shi kaskantacce ne mabiyansa kaskantattu ko su ce musu su ƴan kaɗan ne ƴan tsirari ba su wuce a jefe su ba ba su wuce a wurge su ba da sauransu izgili kala kala alkur'ani ya zazzana don ya zama rarrashi ga annabi alaihi salatu wassalam Allah ya ce kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin to haka nan muke sanya shi a cikin zukatan mushrikai mujrimai la yu'minuna bihi ba sa imani da shi wa qad khalat sunnatul awwalina Allah ya ce hakika kuma sunnar Allah a cikin mutan farko ta shuɗe an santa waɗannan ayoyi guda biyu kazalika nasluquhu fi qulubil mujrimina la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin malaman tafsiri sun tattauna dangane da lamirin nasluquhu hakan nan muke shigar da shi nasluquhu aw ay nudkhiluhu hakan nan muke shigar da shi shi me hakan nan muke shigar da shi cikin zukatan mujrimai muke shigar da shi me wannan shine muhallin sabani tsakanin malaman tafsiri wasu malaman tafsiri suka ce shi izgili da da ƙaryatawa hakan nan muke shigar da izgilin da ƙaryatawa a cikin zukatan su kafirai ma'ana haƙiƙa gabaninka mun aiki manzanni a cikin al'ummomi na farko da suka shuɗe amma babu wata al'umma da manzo ya zo mata face sai ta ɗora tana mashi izgili haka nan dai muka sanya son izgili da son rashin mutunci a cikin zukatansu la yu'minuna bihi ba sa imani da abin da aka saukar musu ba sa imani da wannan manzo wa qad khalat sunnatul awwalin amma sunnar Allah akan mutan farko ta shuɗe an ganta yadda ya bi da su da suka ƙi karɓan gaskiya wannan ita ce fassarar mafi yawan jimhurin malaman tafsiri su ibnu jarir su al'imamun zahawi su ibnu kathir da waɗanda suka biyo bayansu da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan wannan ma'anar cewa kazalika nasluquhu haka nan muke sanya son izgili fi qulubil mujrimina a cikin mujrimai a cikin zukatan musulmai muke shigar musu sai ya zama duk yadda aka same su sai sun yi izgili shi sa kowace al'umma sai ta yi izgili in an turo mata manzo sai ta yi izgili tun daga manzon farko annabi nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa manzon ƙarshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda bai ci karo da wannan matsala ta izgili ba saboda Allah ya shigar musu da wannan izgili da son yin izgilin a cikin wato zukatansu shi yasa cikin suratu zariyati Allah madaukakin sarki ke cewa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawafaw bihi bal hum qawmun tawun ubangiji ta'ala yace haka nan ma atal ladina min qablihim min rasulin babu babu wani babu wata al'umma da wani manzo ya zo musu gabanin su waɗannan illa qalu sahirun aw majnun ba sai sai sun ce ko su ce masa matsafi ne ko su ce mahaukaci sai sun jefe shi da bokanci ko sun jefe shi da hauka Allah ya ce babu wata al'umma kuma ba wani manzo face ya ci karo da wannan matsalar to abin sai ya zama har abin tambaya a tawasau bihi Allah ta'ala ya ce ah wai sallahu suke barwa junansu ne na wannan izgilin izgili ya zame musu iri ɗaya kowace al'umma da irin wannan matsalar kamar suna bari wa junansu wasiya kamar wacce al'ummar kafin ta tafi ta bar wasiya da sallahu kuma yin an zo ku yi waɗannan ma sun bar sallahun na bayansu kuma yin an zo ku yi Allah ce bal ba haka bane hum qaumun tagun kawai marasa mutunci ne yan dagawa ne to kaga shine an sanya an shigar da izgili a cikin zukatansu ne shi sa kowanne suke yin sa uniformly suke yin sa kawai anko to shi yasa da yawa daga cikin malamin tafsiri suka tafi da cewa abin da ake nufi kenan kazalika nasluquhu hakan nan muke shigar da shi izgilin fi qulubil mujrimina a cikin zukatan mujrimai la yu'minuna bihi ba sa imani da manzon da aka turo musu wa qad khalas sunnatul awwalin Allah ta'ala ya ce shikenan ai sunnar Allah a cikin mutan farko ta gabata an ga yayi Allah ya da su wasu malaman tafsirin suka ce lamirin naslukuhu yana komawa alkur'ani ne yana komawa alkur'ani ne kamar yaya kine gashi kamar haka da Allah madaukakin sarki yace haƙiƙa gabaninka mun aiki manzanni a cikin al'ummomi da suka shuɗe amma ba wani manzo da zai je musu face sun kasance suna izgili da shi sai Allah ya ce kazalika nasluquhu fi qulubil mujrimin mu ko a hakan dai kamar haka ne muke shigar da alqur'ani a cikin zukatan mujrimai la yu'minuna bihi amma ba sa imani da shi wasu malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi ke malam ibn qayyim Allah ya masa rahama ya gamsu da wannan fassarar yace hakan nan muke shigar da alkur'ani a cikin zukatan mujrimai kuma ba sa imani da shi to me ake nufi da shigar da alkur'ani a cikin zukatan mujrimai ma'anar shigar da alkur'ani a cikin zukatan mujrimai Allah yana cewa hakan nan wannan alkur'anin muke sanya shi a zukatansu suna fahimtarsa suna gane me yake cewa kuma labarin da alkur'ani yake faɗa sun san gaskiya ne sannan barazanar da alkur'ani yake yi sun san gaskiya ce sun yadda da wannan alkur'anin cewa ya fi ƙarfinsu ba za su iya kawar da shi ba ba za su iya zuwa da irinsa ba an ƙalubalance su da, da, irinsa sun gagara an ƙalubalance su da sura goma sun gagara an ƙalubalance su da sura ɗaya su zaɓi mafi ƙarancin sura wacce ta fi sauƙi a cikin alƙur'ani su ƙera irinta sun gagara sun gamsu da wannan cewa ya fi ƙarfinsu don haka Allah yana cewa ne haka muka shigar da alƙur'ani a cikin zukatansu sun gane komai saboda su yi daɗin kamu la yu'minu bi amma ba za su imani da shi ba haka jama'a an gane to shi ita ma wannan fassarar fassara ce wacce ita ma ba mai nisa ba don mu ma'anarta ita ma a fili take kamar faɗin Allah ne walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin fa qara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin kadhalika salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi wa qad khalat la hatta yarawu al'adab al'alim fayatiyahum baghtatan hum la yash'urun walau nazzalnahu ala ba'd al-ajamin Allah ta'ala ya ce inda mun saukar da wannan alqur'ani akan wani wanda ba balarabe ba wani bare wanda ba balarabe ba a ce shi yazo da alqur'anin kuma da larabci shi kuma ba balarabe ba balarabe ba fa qara'ahu alaihim sai ya karanta musu alqur'anin shi ba ba balarabe ba ma kanu bihi mu'minin Allah ya ce ba za su imani da shi ba kazalika kamar haka ne salaknahu fi qulubil mujrimin a hakan muka shigar da shi a cikin zukatan mujrimai la yu'minuna bihi amma ba za su yi imani da shi ba hatta yarawul azab alim har sai sun ga azaba mai radadi to a cikin a waɗannan ayoyin nan gaba ɗaya za ka ga magana ake akan alqur'ani walau nazzalnahu wannan labirin me da a ce mun saukar da shi me alqur'ani ala ba'd al-a'jamin faqara'ahu alaihim sai ya karanta shi a gare su shi me alkur'ani ma kanu bihi mu'minin bihi ba su kasance masu imani da shi ba shi mai shi alkur'ani kazalika naslukuhu hakan nan muke shigar da shi shi ne alkur'ani fi qulubil mujrimina la yu'minuna bihi ba za su imani da shi mai alkur'ani ba hatta yarawul azab alim lamiri biyar ibn al-qayyim yace idan muka ce naslukuhu lamiri ne da yake koma wa alistihza wa takzib da yake koma wa izgili da karyatawa kenan duk lamiran nan guda biyar ɗaya ne ya tafi wani wuri hudu kuma akan abu ɗaya jama'a an gane sai ce abin da ya fi gamsuwa da shi shine duka ana magana ne akan alkur'ani menene abin mamaki idan an shigar musu da fahimtar alkur'ani yace ai hakan ma ya fi daɗin kamu ibn al-qayyim yace وتكذيبهم به بعد دخوله في قلوبهم أعظم كفرا من تكذيبهم به قبل أن يدخل في قلوبهم ابن القيم يتي قريتا وصد القرآن بعد دخوله في قلوبهم bayan ya shiga zukatansu sun fahimce shi sun gane a'zamu kufran ya fi girman kafirci min takzibihim bihi qabla an yadkhula fi qulubihim sama da a ce sun karyata shi ba su gane ba da wanda ya gane ya ce ba zai yi ba da wanda bai gane ba ya ce ba zai yi ba wa ya fi laifi wanda ya gane da haka su gane su ƙi karɓa to sun fi zama abin zargi fa innal mukaddiba bil haqqi ba'da ma'rifatihi lahu yace domin mai ƙaryata gaskiya bayan ya santa sharrun ya fi tsananin sharri min al mukaddibi bihi wa lam ya'rifu sama da wanda yake karyatawa bai ma san meye ba a yana da uzuri fata'ammalhu ibn al-qayyim yace to ka nazarci wannan al'amarin fa innahu min fiqh at-tafsir yace wannan yana daga cikin fiqh sanin tafsirin al-qur'ani kaga hadda bagu Allah ya masa rahama don haka fadin Allah subhanahu wataala kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimina hakan nan muke shigar da shi in ka so ka ce hakan nan muke shigar da izgili a zukatan mujrimai suna jin daɗin yin izgili yana zuwa musu da sauƙi sun raina duk wani mai da'awa cikin manzanni saboda mun shigar da izgili a cikin zukatansu wannan fasara idan ka yi malaman tafsiri sun yi ta kuma ta zauna in ka so ka ce kazalika nasluquhu fi qulubil mujrimina hakan nan muke shigar da alkur'ani a cikin zukatan mujrimai su fahimce shi su gane shi amma tare da haka ma kano bihi mu'minin ba sa imani da shi saboda me saboda Allah bai ga damar su imani ba kuma su gane su kibi to yafi muni sama da a ce ba su gane ba shi yasa ma ba su bi ba za a ce suna da uzuri jama'a an gane wannan kuma yana daidai da faɗin Allah subhanahu wataala wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa sun ƙaryata amma zukatansu suna da tabbas amma me yasa suka ƙaryata sun ƙaryata ne don zalunci da son a ce su ne manya a ban ƙasa ai da yawa daga cikin su kafiran da waɗanda suka ƙi bin annabawa manya-manyan sun ƙi gaskiya ne ba don ba su gane ta ba sai don gudun abin kunya sai don gudun abin kunya ba za su yi addinin yara ba ba za su yi bakon addini ba ba za su yi addinin da ba na gado ba ba za su ba abin da ba ta hannunsu ya biyo ba mai girman kai ba ka raba shi da wannan to wannan fitinar kuma har yanzu tana bin ɗan adam har yanzu yanzu a rarrabe-rarrabe da ake da shi na addini akwai waɗanda sun ƙi yin sunna ne don kawai son girma sun gane ta fayau ba abin da ba su gane ba amma sun ƙi su bi saboda son girma sun fi cin abinci a waccan harkar sannan ita sunna wanda ba a kanta yake ba ya tsufa da ilimi a cikin tafiyarsa ran da ya koma sunna to shi ba malami ba ne kamar kirista ne musulunta fasto ya musulunta fasto in ya musulunta malami ne kun gane da haka mutum ya timbatsa a can ya girma ya zama hamshakin malami an tuma masa rawani yana tafsiri ana tara masa kudin maulidi idan ya dawo sunna fa ya dawo sufur sai ya sake karatu yanzu zai yadda da wannan hidimar ka gani ka gani bai yi usulu salata ba bai yi kitabu tauhid ba bai yi alamu suna ba bai yi tsahawiya ba bai yi wasu tsiya ba bai yi tadmuriya ba bai yi taqribu tadmuriya ba bai yi kitabu sunna ba bai yi kitabu tauhid na ibnu manda ba bai yi kitabul iman na ibnu taymiya ba bai yi sharhin tsahawiya na ibnu abul izz hanafi ba bai karanta aqida su bai san komai ba a cikin hidimar sunna wallahi in ya shiga sunna shi ba malami bane to wannan wannan matsalar tsakani da Allah mutum ya koma baya yana ji yana gani bayan ga almajirai ana masa hidima ana tara masa ƙasa to shi ne to da yawa abin da yake faruwa kenan ba abin da yake hana da yawa da yawa daga cikin masu ƙin bin gaskiya ba abin da yake hana su bin gaskiya sai gudun komawa baya sai gudun ɗaukan ƙasƙanci. shi sa Allah ya ce zulmin wa uluwa zaluntar kai ne kuma hakan din sannan da son girma amma ganewa an gane yadda an yadda ganewa an gane yadda an yadda wani malamin bid'a yana karatu wata rana da yazo kan wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaskata hadisin sai ya ce Allah ya yi hikima da ya danka kabarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a hannun wahabiyawa, wai malamanmu ne wahabiyawa. Da ya danka kabarin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama a hannun wahabiyawa, ya ce inda a hannunmu kabarin yake, ya ce in muka runtuma, ya ce ya san za a yi ɓarna ke. E ɓarna za a yi. inda a hannunsu kabarin yake amma sai Allah ya sa kabarin a hannun masu amana masu aƙida shikenan aka zauna lafiya duniya ta zauna lafiya alhaqu ma shahida bihi don haka da bakin sai faɗi wannan to kaga wannan alama ce da take nuna cewa wato suna gamsuwa da tafiyar sunna amma wasu matsaloli sun hana su su bi Allah ka shirye mu baki daya kasancewar Allah ya cusa alkur'ani a cikin zukatan mujrimai sun gane kuma tare da sun gane din sun yin imani wannan yana nuna cewa dama imani taufiki ne daga Allah maɗaukacin sarki ba wayo bane ba dabara bane ba ganewa bane randa Allah ya ga dama a yi imani sai a yi imani in bai ga dama ba za a yi ta dulmiya a cikin bata ana bautawa shaitan walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin Allah yace inda ubangijinka ya ga dama da duk yan ban kasa sun yi imani kai zaka tilasta wa mutane su yi imani ne tawfiki ne daga Allah idan Allah bai ga damar mutum ya yi imani ba ya gaskata ba to duk abin da aka nuna masa ba zai yi imani ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim Allah yake lalle waɗanda hukuncin ubangijinka kalmar ubangijinka ta hukuncin azaba ta tabbata a kansu ba za su yi imani ba kuma kowace irin aya ta zo musu ba za su yi imani ba sai sun ga azaban nan dai kware kwata Allah ka tsare mu daga azaba Allah ya ce wa qad khalat sunnatul awwali haƙiƙa sunnar yan farko ta gabata wannan an danganta sunna zuwa ga yan farko saboda abin ya shafe su ne amma asalin sunnar ta Allah ce abinda sunnar take nufi kuma shine tafarki abinda sunnar take nufi tafarki wasu suka ce al'ada abinda aka saba yi ko kuma tafarki da ake biyarwa sunnar ta Allah ce abinda gurin yake nufi shine ya gabata ya shuɗe tarihi ya nuna yadda Allah yake biyar da ire-iren waɗannan masu taurin kai masu izgin. Don haka abin da Allah ya yi da waɗancan ya isa wa'azi, ya isa izina, wai ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali wanka. Amma sunnar yadda Allah yake biyar da kafirai idan sun ƙi shine ya hallakar da su da nau'i irin na azaba wanda ya shirya subhanahu wataala an ba mu misalan irin haka alqur'ani da yawa mun karanta suratul arafi mun karanta suratul hudu da ku duka mun samu nau'uka na ire-iren yadda Allah ya yi da al'ummomin da suka da suka karyata sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl sunnar Allah ne cikin waɗanda suka shuɗe a baya سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون سنة الله ne wacce ta shuɗe a cikin bayansa wadda yadda yake aiwatarwa akan masu taurin kai waɗannan kafirai sun yi hasara Allah ka samu cika da imani sai Allah ya ci
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون قالوا إنما سكرت أبصارنا وبنجي يتي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون بل نحن قوم مسحورون Allah ya ce walau fatahna alaihim baban minas sama'i kafiran nan fa ƙureshawa nan da suke maka wannan abu suke cewa a zo da mala'iku inda gaske kake ka zo da mala'iku inda gaske kake yi a saukan maka da zinare daga sama inda gaske kake muga ka tashi sama inda gaske kake muga ka fi ko gonarka ta fi ta kowa kyau muga gidanka ya fi na kowa tsayi da tudu da kyau da komai Allah ta'ala ya ce walau fatahna alaihim baban minas sama'i inda za mu buɗe musu ƙofafa daga ƙofofin sama fazallu fihi ya'rujun su wuni suna hawa suna sauka suna zurga zurga laqalu inna ma sukkirat absaruna da cewa za su yi an mana da fa'ida ne bal sai ce ba ma haka ba nahnu qaumun mashurun muhammad ya tsafe mu to dorudo ne an gane me Allah yake cewa waɗannan masu taurin kan ba wai abin da suka ce a musu kawai za a bi musu a musu bane shi wanda baya son gaskiya in ka biye shi zaka bata kanka lokaci ba mala'iku suka ce a saukar musu ba to Allah ya ce ba zancen mala'ika ya sauka ba a buɗe saman a buɗe saman kuma a yi jigila da su su haura saman su je su ga ikon Allah da ke sama su ga rana a irin girmanta su ga wata a irin girmansa su ga mala'iku a dankare a sama su ga malakutu samawat su ga yadda ake mulki a sama ake isa Allah ya ce idan suka dawo ce za su yi rufa da aka musu sukkirat absar ai suddat absarna an toshe mana idanunmu ne wannan abin da muka gani ba gaskiya ba ne wasu ma cewa za su yi tsafi ne ba mun gaya muku matsafi ba ne rufa'i da ya mana to me za a musu tuyen da kai malaman tafsiri suka ce walau fatahna alaihim baban minas sama'i fa dhallu fihi ya'rujun nan fa dhallu fihi ya'rujuna malaman tafsiri suka ce lamirin zallu lamirin jama'a lamirin fa'ili da yake cikin zallu wasu suka ce yana komawa mushirkan ne kamar yadda na faɗa a bayani walau fatahna alaihim wannan him suwa kenan su mushirkan da za mu buɗe musu ƙofofin sama fazallu fihi ya arujun su wuni nan an ce zallu wuni da rana in dare ne ai sauƙin su ce ƙarya ne ko to da rana shi sa aka ce zallu ba fabatu ba su kwana suna haurawa a ta ce duhun dare za su ta karita abubuwa amma da rana komai sun gan shi ayanan wasu malaman tafsiri suka ce su mushrikan ake nufi su haura sama su ta zirga zirga wuni guda an buɗe sama duk mai san gani ya hau ya gani yau ana son a musuluntar da makka gaba ɗaya duk mai son gani ya je ya gani ya dawo ya tuba Allah sai tsafi wasu malamai suka ce lamirin zallu yana koma mala'iku ne ba yana koma mushrikai bane ma'ana walau fatahna alaihim baban minas sama'i ba sun ce mala'iku a sauka musu da mala'iku ba Allah ya ce to da za mu buɗe musu ƙofa daga ƙofofin sama sai mala'iku su wuni suna hawa suna sauka ba mala'iku suke nema ba to a buɗe ƙofofin sama mala'iku su rinka ganin ruwan mala'iku kawai suna hawa suna sauka suna hawa suna sauka ana safara a wuni mala'iku suna zirga-zirga a makka masu haurawa da masu saukowa su kuma shirkai suna ƙasa suna kallo sai an gama sun koma an rufe sai su ce inna ma sukirat absaruna an mana mamunga an san mamunga ko ce to an mana mamunga dodorudo bal nahnu qawm mas'urun wasu masu ce kai tsafi ne ba kawai an tsafe mu ne don haka wace fassara ce tafi daɗi shin su su ne masu hawa sama suna ganowa ikon Allah bayan an gama an sallame su su ƙaryata ko mala'iku ne masu sauka su wuni suna hawa suna sauka makka ta ɗebi ‘ya'yan kallo ana ruwan mala'iku to shi yasa saɓanin malamai wallahi saɓani ne na ƙwararru malam malinta gaskiya ce yanzu in na baka assignment nace wace fassara ce tafi daɗi wace fassara ce daidai ba za ka iya rabawa ba to wannan shine gaskiyar ilimi ke wannan yake nuna maka cewa malamai da gaske malamai ne duk wanda zai raba ka da su zai cuce ka yanzu kawai yana ce maka warka umar raki'in raka'a hudu a ciki ga yadda za a fitar da raka'a hudu a ciki ya ta maka ƙarya duk wanda zai raba ka da malamai ya cuce ka waɗannan bayan Allah malaman nan su ne malaman gaskiya Allah su ne malaman gaskiya jama'a an gane waɗannan malaman dodorodo ne su ne ‘yan sukirar abzaru na da haka za ka ji fassarar malaman kowace amma bayaninta sai ka ji ta zauna sai ka ji haka ne Allah ya saka musu da alheri to abinda wannan aya take so mu fahimta shine abinda Allah ya faɗa cikin suratul yunusa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin waɗanda dai kalmar ubangijinka ta azaba ta tabbata akan su ba za su yi imani ba kowace aya aka nuna musu gashi wannan abun idan an yi kome aka yi ba za su yadda ba gashi suna cewa sai su ce tsafi tsafi tsafi su aka yi rufa'i da aka musu to haka ne halin su to ko a nan cikin ‘yan uwanka wadda ka gan shi mai taurin kai wadda yake ƙin gaskiya har ka ɓata lokacinka randa Allah ya ga damar ya sa masa gaskiya wata kalma ce ƙwaya ɗaya za ta mai da shi mutumin kirki amma idan har Allah bai shirya shiryuwarsa ba to za ku zo ku yi ta izgiri da addini za ku zo ku yi ta wasa da ayoyi da hadisi zai ɓata maka lokaci ba zai gane ka ba ba zai fahimce ka ba ba zai yarda ba kuma in ya ce ma ka masa kaza ka masa kaza ka masa kaza kar ka biye shi mai taurin kai ko ka masa ba zai bi ka ba ba zai bi ka ba wannan ba iya addini ba ko aure zaka kara matarka tace sai ka sai mata mota sai ka kai ta makka ita wallahi sai ka mata akwati goma ita ma ita wallahi sai kaza kaza kaza zancen gaskiya wallahi in ka bi wannan hanyar ka bata wallahi ka tsaya kawai kai abin da ya kamata wallahi shi mai gardama wallahi shi mai gardama ba wai in yace ka biya masa bukata ne maganin gardamarsa ba ba biya masa bukata shi ne ka fahimci mai gardama ba biya masa bukata ne maganin gardamarsa ba in ka biya masa yanzu irin mace sai ka gama biyan bukatar wallahi ka kuskura akan kishiya ka saya mata mota ka kai ta makka abin da shaidan da dawo ya ce mata oho saboda tsabar ya jaraba da ita bai saya miki mota dan Allah ba sai dan wata shegiya kana ga za ku zauna lafiya za ku zauna lafiya ba ran da ka kawo za a kwana ba a yi bacci ba wani sabon rikici fil wani shafi za a bude kuma duk da haka kai abin da ya kamata Allah ta'ala alam abin da muka yi daidai Allah ta'ala ka tara mu cikin ladansa أنا أقول الله تعالى غفر تامنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يذل من عديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نصفك اللهم نتوب إليك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصفك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته